أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا amma ba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna maricin laraba 26 ga watan ramadan shekara ta 1446 wanda ya dace da 26 ga watan maris shekara ta 2025 da kun yi izini yau ya kamata mu rufe karatu kun yi izini kun yi izini in kun ce sai da nake sai mu rufe sai an ga wata ku to ala kulli halin dai shekarun baya kun kun sha tilasta mu kai 27 sannan mu ware 28 ko don fatawa ko muhazara ko wani abu don haka za mu yi karatu yau kuma za mu rufe gobe in Allah ya so in ya so jibi sai mu ga abin da za mu iya yi tambayoyin sun yawa sosai na yi tunanin mu ware musu rana amma na ji kuna cewa a ɗan rage wasu bari mu ɗan rage kaɗan wanda ya ce assalamu alaikum malami ne hukuncin mai itikafin da da itikafin da bai fita ba sai ran sallah itikafi watan ramadan ake yi mashi da an ga wata ramadan ya fita za ko baka fita ba ka fita sai dai ka zauna masallaci ka cigaba da ibada babu le kuma ai akwai malaman da suka ce ana itikafi ko wani lokaci ba sai Ramadan don haka in ka kudurta ƙarin dare guda na itikafi babu le wannan yace don Allah malam ina son kai muna bayanin ladubban kwana kuma ya kamata a yi kwana jicce wannan tambayar tun jiya na ganta amma saboda ina son mu dan faɗa bayani na jinkirta ta game da ladubban bacci da yake cewa kwana gun kana in sun zumunci kwana su ce mun yi gwaranci amma in sahiya ta kuma su ce ina baccinku sai da su ce ina kwana gun ashe su ma sun san kwanan ake yi ke to ladubban bacci suna da yawa da farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a yi bacci da wuri saboda a farka da wuri don a yi ibada kuma saboda kar a rasa sallah asuba a cikin bukhari da muslim abu barza ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa ko kuma annabi sallallahu alaihi yana kyamar a yi bacci kafin a yi sallar isha saboda in ya dauke ka yana yayi nauyi sannan yana kyamar a yi fira bayan isha ya fi son a shige da wuri don haka an fi son mutum ya shige da wuri gwargwadon yanayi masanan lafiya suna cewa sha ɗaya na dare a kowace duniya jikin ɗan adam yana son a kwanta zuwa ƙarfe biyu sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu awa uku wannan awa uku duk inda kake duniya to jikinka na buƙatar ka kwanta kuma in ka kwanta na lokacin baccin ya fi amfani ya fi albarka na biyu yin alwala domin bara ibn azib radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zo ga shimfiɗarka kafin ka yi bacci ka yi alwala sannan ka kwanta ɓangarenka na dama ladabi na nauke nan na uku sannan ka ce na nauke nan Allahumma aslamtu waji ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt manzo Allah ya ce idan ka mutu a wannan daren ka mutu akan fitra kuma ka sanya su ne ƙarshen abin da za ka yi magana mana duk addu'a da za ka yi kai kafin wannan in kai wannan ka kwanta kawai ya ce da na zo ina maimaitawa sai na ce maimakon amintu bi na biyika sai ce bi rasulika lazi arsan sai maza Allah ce la bi na biyika lazi wa na biyika lazi arsan wanda ya nuna addu'a ita ma tana cikin abin da ake so a lizince lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaura ne ce maka addu'a annabi ba dole bace ko cika da annabi ta fita kowa albarka akwai kuma hadisi na Mu'az bin Jabal da yace babu musulmin da zai kwanta yana da alwala ya tashi cikin dare addu'a sai Allah ya karba haka yana da kyau duk wanda zai kwanta yayi alwala ladabi na gaba shine zaka kwanta ka kakkabe shimfidarka Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah wanda ke Bukhari da Muslim yace idan ɗayan ku ya zo ga shimfidarsa ya ɗauki cikin wato gyautunsa ya kakkaɓi shimfiɗar. Ba lalle ne ta yi ƙura ba, amma yana yi wa abokan zamanmu sun ɗan ga abin ya burge sun ɗan kwanta. In ka zo kwantawa ka danne shi, kai ba za ka ji ba, zai yi tsuwa, babansa zai taso ya watsa maka mari. Sai kan sai aka mutu ya rikice, ba a san dalili ba. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kakkaɓe don haka sannan ya ce in an kakkaɓe kuma a karanta subhanaka rabbi subhanaka allahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsalta fahfazha bima tahfazu bi ibadaka salihun ita ma addu'a ce sannan kila dubban bacci akwai karanta mu'awwidhat mun karanta su a cikin tafsiri qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq rabbin nas a tofa a shafa ma jiki gaba daya sannan akwai karanta ayatul kursi wannan shi ma sananne ne sannan akwai tasbihi 33 hamdala 33 kabbara 34 wannan kuma hadisin na na Fatima haka dai ko ba haka ba sannan akwai kashe wuta ba irin wannan tamu ake ni ba haske ake nufi ba wuta mai iya kamawa kamar tukunyar gas kamar risho kamar fitilar kwai a ci balbal duk wadda ɗera na iya zuwa ya ture ta ta faɗi wani abu ya kama da wuta da nan ya game ya zama gobara to manzo Allah sa ya ce a kashe ta domin wuta makiyar mu ce sai kuma rufe kofa ba a son mumini ya kwanta ya bar ɗaki buɗe ko ana zafi idan ya zama dole ne a rufe dole ne a buɗe to a gitta wani abu haka duk wani abin da ake shan ruwa ko ake cin abinci to shi ma ana so a rufe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk shekara akwai dare guda wanda bala'i yake sauka duk abin da isko buɗe sai ya shiga cikinsa غط الإناء وأوك السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها بلاء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو وعاء ليس عليه كساء إلا نزل فيه من ذلك البلاء بالشكرة أكوي شكرة أكوي رانا وداء ودى بلاء كي سوكا وتأنوبا انت اسكو مودا كو تولو كو رندا كو جيرو كو بوتا دا أبن انت اسكو بودي دا داري سيتا فاتا تكيش To idan mutane ba su rufiya sai wannan annobar ta gane gari sai ta yar. To annabi sallallahu alaihi wasallam ce shedan bai bude abin da an rufe. Don haka in biro na bude kuma bawa ya da marfi to a doki kare ya dora masa. Da kai wannan Allah zai kare. Sai maganan kwanciya ya ce ana iya kwanta rubda ciki baya halalta Tirmidhi ya rawaito hadisi mai kyau daga Abu Hurairah radiyallahu an yace manzo Allah sallallahu ya ga wani mutum kwanci akan cikin sa sai ce inna hadhi daj'atu la yuhibbu Allah wannan kwanci ne da Allah baya son sa to wani zai iya tambaya an ce ayi alwala to in kana da janaba fa mai janaba ma zai yi alwala annabi sallallahu alaihi ya kasance idan yana da janaba kuma yana so ya kwanta yakan tsarkake gabansa yayi alwala sai ya kwanta saboda lokaci mai janaba kila da darin babu ruwan da ya dace ya wanka da shi kila akwai sanyi yana buƙatar ruwa mai ɗan ɗimi kila saurayi ne sai ya ɗan leƙa gidan makauta ya nemo ruwa kuma babu su ɗan wanda ke akwai sai kai alwala kai kwancin to sai na ƙarshe shine in ka farka ka ka ambaci Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi cikin dare يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر wala haula wala quwwata illa billah sannan yace Allah ka gafarta ni ko yayi wata addu'a to Allah zai karba masa yace in kuma yayi alwala a lokacin yayi sallah kuma Allah zai karbi sallarsa sauraka in an farka shi ma ayi addu'a to wannan kusan ya kwashe lokacin tambayoyi da yawa mu ƙara ko mu bari sai gobe mu ci gaba eh a bari gobe sai mu ƙara wanda ba su kammala ba jibi sai mu abin nan ku aje mana su akarabaka Allah za mu tashi daga aya ta arba'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
daga wannan aya ta arba'in har zuwa aya ta ɗari da ashirin da uku wani zango ne mai faɗi a cikin alkur'ani wanda yake maganan banu isra'il in muka lura suratul baqara ta buɗe da muƙaddima ko ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون سننتظر تكركس متعني مع مؤمني da kafirai da munafikai sannan daga aya ta ashirin Allah ya fara kira zuwa ga bautar Allah. To daga nan kuma sai aka kawo mana labarin halittar annabi Adam. Kaga bayan duk gabatarwar da suratul baƙara ta yi sai aka shigo ga tarihin bil'adama. To mun ƙare da wannan zuwa aya ta talatin da tara daga nan har aya ta ɗari da ashirin da uku magana ce game da banu Isra'il. Saboda bayan da wato daurin annabi Adam alaihissalatu wassalamu ya wuce ba Allah ya ce shine khalifa a bayan ƙasa ba sai Allah ya dauko khalifanci ya dora ma banu Isra'il sune Allah ta'ala ke cewa iz akhadha Allah mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum sune Allah ya ce yana tare da su Allah ya ɗaukaka su wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi zkuru نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل فيكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قومتانينا كتنا نعمة الله أكن كسد يسيامك النباوة يسيامك زنبا سئيكو سراكنا سنباكو أبن دبي تقبا قوابا الله يدوك كاسو cikinsu aka yi annabi Dawud, cikinsu aka yi annabi Sulaiman, cikinsu aka yi annabi Zakariya, cikinsu aka yi annabi Yahaya, cikinsu aka yi annabi Musa, cikinsu aka yi annabi Haruna, cikinsu aka yi annabi Isa, annabawa masu ɗimbin yawa dubbanin Isra'il. Da saboda haka sai Allah ta'ala ya yawaita magana game da su da ta'addancinsu. Saboda mutane kamar inda za mu ji a nan gaba, wato ba su riƙe darajar da Allah ya ba su. to bayan nan sai Allah ya kira ta zuwa kisar annabi Ibrahim wanda can sama sama shine kakan banu Isra'il shi kuma shine abul anbiya tunda Allah ya halicce shi bai sake wani annabi ba sai a gidansa sai cikin zuri'arsa to sannan sai Allah ya dire kan matsalar wannan al'umma Allah ya yi maganar imani da yadda ya waje masu habbai su riƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi maganan alƙibla da yadda canjin ta ya zamo wato dalilin susucewar imanin masu raunin sadama sannan ya shiga hukunce-hukunce aka yi maganan kisasi aka yi maganan azumi aka yi maganan hajji aka yi maganan jihadi hukuncin alhamar wal maisir giya da caca aka zo maganar haila ta mata maganar hukunce-hukuncen rantsuwa aka zo ga aure da saki da shayarwa sannan sai aka zo ga ayatul kursi wadda ita ce shakun dum aya tilo a cikin alkur'ani sannan duk a wannan sura Allah ya kawo labarai daban-daban har guda biyar wanda ke nuna ya kashe yara yar tun ana duniya don ka tabbata bayan mutuwa akwai tashin kiyama sannan Allah ya wasu kunce-kunce kamar riba bashi jingina sannan Allah ya rufe wannan sura da amanar rasulu ayoyin da ba a taɓa ba annabi fiye da su ba da su da fatiha to kaga ashe abin nan ne da hausawan da ke ta gadara gadare ya yi sai mu ce ga tafsiri ga ramadana ya ƙare yanzu ne ya kamata mu shiga karatu gadan-gadan kuma yanzu ne za mu saurara to da haka mai da muka yi muku alkawari in Allah ya so bayan azumi za mu dawo da tafsirin sati-sati wanda an shekaru ba a yi saboda mu shiga cikin wannan karatu mu ga abin da Allah zai ba mu ikon ya ci da fatar Allah ya sa mu sauke bakarar kafin ramadana mai zuwa akwai shekarar da muka yi haka nan sai zan ko da muka zo daga Ali Imran muka tashi a shawwa a wani ramadana na wata shekara Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka ta'ala ya bani Isra'il ya ku Isra'iliyawa. Isra'iliyawa su ne jikokin annabi Yaƙub, annabi Yaƙub shi ake ce ma Isra'il, Yaƙub ibn Ibrahim shi ne ƙanin Ismail kakan manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Amma Allah ya ɗaukaka zuri a sakarun farko su ne banu Isra'il. Asali annabi Ishaq shine ɗa ga annabi Ibrahim na biyu sai ya haifi annabi Yaqub shi kuma annabi Yaqub shi haifi ƴaƴan nan goma sha biyu Yusuf da ƴan uwansa to su ne ake kira banu Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim ko kuma banu Isra'il domin sunansa shine Isra'il kun sani annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana zaune ne a Sham ko a Palestine to daga bisani ya ɗauko ɗansa Ismail yana jinjiri da mahaifinsa Hajar ya kawo su Makka. Don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika Ismail sai ya tashi a Makka. Su kuma annabi Yaqub da ƴaƴansa suka tashi a ina? A Palestine. To amma da suka kori ɗansu ko suka jefa shi rijiya daga baya suka sayar da shi sai ya samu kansa a Masar inda can ne ya zama ministan tattalin arziki. to su kuma da yake suna cikin halin talauci bayan ya zama minista sai ce duk su taso su dawo misra to a nan misran ne suka daɗe har aka yi wasu annabawa a cikinsu cikinsu aka yi annabi musa da annabi harun shi ne allah ya ce annabi musa bayan halaka fir'auna an ba su mulki sai ka ce su koma garinsu na asali suka ce ba mu zuwa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun labarin duk yana nan tafi da labarai masu ɗimbin yawa nasu inda ba su da daɗi irin izgili da suke ma'annabawan Allah kuma Allah ya gwada musu shine Allah saboda fir'auna alaihi la'natullah ya azabta su ya nakasa su ya tozarta su da annabi Musa ya zo ya ƙara halaka su ya ƙara azabta su sai Allah ya ce su fita suka fita ya halaka fir'auna yace ku dawo ku gade abin da Allah akwai ayat da ta wuce wannan suka zo suna tafiya cikin daji wa zallalna alaikumul ghamam Allah ya saukan musu da giragizai duk inda suke rana ba su ba rana suna tafiya girgizai na yi musu rakiya wa anzalna alaikumul manna was salwa suna cikin dajin nan ba abinci daga aljanna ake kawo musu almannu was salwa su ci ‘yan shila su shagun ba aljanna mai zuma a cikinta shi ne suka ce Allah ba mu so don Allah a bari haka nan mu dai a bari mu noma albasa da tafarnuwa da gero da dawa ya yi mana ce kullum mun san sagartattu kawai kullum abincin aljanna su goma sha biyu ne kuma mutane ne masu tsabar kabilanci don haka da suka rasa ruwa Allah ya ce ma annabi Musa ya bugi sand- dutse da sandarsa ya'ya bin nan ido ruwa goma sha biyu zai fito kada alima kullu unasin basharabahu gida goma sha biyu ne kowane 'yan gida sun san rijiyarsu saboda in an haɗa su ba za a samu zaman lafiya ba to haka dai suka yi ta kafirce mu ayoyin Allah suka yi ƙarta ƙaryata annabawa suka bauta ma ɗan maraƙi suka ce ba su yarda sai sun ga Allah ɓaro-ɓaro lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan aka ce duk kullun su yi su su ɗibi kifaye amma ban da asabar suka ce ba su iya haƙurin rana guda za ka ran juma'a sai zo su kafa homa ran lahadi a zo a kwashe kaga kiwon asabar ne wannan yan wayo aka yi kisan kai a cikinsu suka ce annabi musa ka roƙi allah ya faɗa mana wanda ya kisan da sai ce ku je ku yanka saniya suka rika kai da komo wace iri ya take suka wahalar da kansu allah ya wahalar da su ƙarshe dai suka gano suka yanka aka ce su ɗauki bindin ta su buge shi ya tashi ya ce musu wani ne ya kashe shi in muka lura khilafa ta farko ta annabi adam ce ta biyu ta annabi ibrahim ce sannan zuri'ar sabanu isra'il sannan bayan haka allah ya kawo mu mugaje su shi yasa babu wata al'umma da allah ke yawan magana a alƙurani kamar al'umman banu isra'il yanzu a bakarar nan na gaya muku tun daga wannan aya ta arba'in har ta ɗari da ashirin da uku labarin banu isra'il ne ko to daga nan kuma in ka tsallaka cikin labarin in akai akai allah na waiwayar su kuma salbani isra'ila je ka tambayo su kama a tena hun min ayatin bayyana shi yasa babu annabin da allah yawai ta faɗa cikin ƙurani kamar annabi musa alaihi saboda me saboda su ne al'ummar da aka gusar aka kawo mu kuma allah yana son mu ɗauki darasi daga rayuwarsu to na yi wannan shimfiɗa ne don mu fahimci zangon karatun da za mu karanta duk da yake ba zai mu karance shi ba duka sai dai mu fara mu dakata Allah ta'ala ce ya bani Isra'il ya ku Isra'iliyawa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da nayi akan ku wace ni'ima Allah ya musu wannan da annabi Musa yake ce musu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الله يا دوككم يا باكو متعي يا باكو annabawa kusan kowane gida sai an yi annabi annabawan da yawa su ba an yi annabi sun fi dubu ɗari shi sa ake ta matsayin malamai su kaga yanzu kowane gida akwai malami kusan in babu akwai gidan makauta ko akalla akwai mai zuwa islamiyya ya koyo karatu to su kowane gida sai a tadda mutum guda sai a bashi annabta su annabawan suna da yawa kwarai saboda ni saboda in ba a tada annabawa gidansu ba za su yadda da wasu gidajen ba namu ya fi nasu haka dai kullum to shi da Allah ke cewa ku tuna ni'imar da nayi akan ku na baku annabawa da saukan muku littafai da saukan muku da da ba ku sarauta da iko da arziki da wadata duk Allah ya ba su sannan wa aufu bi ahdi ku cika alƙawari na ufi bi ahdikum ni ku zan cika alƙawarin wani alƙawari suka yi ma Allah wani alƙawari ya musu Allah ta'ala ce wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli وأقرضتم الله قرضا حسنا نوى كيلن وأزرتموهم أقرضتم الله قرضا حسنا بير كيلن ثلاثة لو كفرن عنكم سيئاتكم ولئن أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار كي أبو بير ذمكو أبو بيو أقمتم الصلاة قصيدة صلاة وآتيتم الزكاة كبادة زكاة وأقرضتم الله قرضا حسنا كباء الله رنشيني شوك وآمنتم برسلي يوا وآمنتم برسلي كي إبادي ده منزنينا wa aqradtum Allah qardan hasanan ku wa azartum kuma ku karfafe su ku taimake su ku yaki tare da su don su ci nasara sannan wa aqradtum Allah qardan hasanan in ku yi wannan biyar law kaffaranna ankum sayatukum duk zunubanku zan goge muku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shiga da ku gidajen aljanna kaga Allah ya alƙawari da su ya musu alƙawari to anan sai yake tuna musu yake ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum ku tuka min alƙawari na zan cika muku naku can ƙarshe ce faman kafara ba da zalika faqad dalla sawa'a sabil don haka sai ce fa bima naqdihim misaqan sun walwale ba su cika alƙawarin la'annahum sai muka la'ance su wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan suka zan busassu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi suna canza magana daga inda aka aje ta in Allah ya saukar da aya sai su karkare kalma guda su sawata in ba ta karkarwa sai su canza fassara su yi abinda aka shigo mana da shi a musulunci ana ce masa tawili ai tawili a canza daga inda Allah ya nufa ai wani wuri daban Allah ce wani su habban mimma zakiro bi kuma suka manta wani bangare na musamman da aka yi musu wazi saboda mu ka gani su alqur'anin mu gaba daya akwai shi su littafin su akwai ayoyin da babu masu sun bace kwata kwata sun manta su Allah ce wala tazalu tabtalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum kullun sai ka tambayo da ra'a cikin su ku kwatanta wannan aya da Allah ke ta ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum da mu kuma ta mu ayar da Allah ke ce mana me kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni azkurkum su Allah ta ku tuna ni'imata mu ta ku tuna ni wa aka fi darajantawa jama'a su an ke su tuna ni'imar Allah wato ‘yan materialist ne kenan materialism ba su ganin komi sai duniya sai Allah ce to ku tuna ni'imata mu kuma ruhaniyun sai Allah ce fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni ku tuna ni zan ambace ku sannan ku gode mini kar ku kafirce ni wannan al'umma tana daraja a wurin Allah kwarai da gaske wa ya farhabun ku ji tsoro na ni kadai wannan shi zai taimake ku ku cika alƙawarin da nayi da ku sannan wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukar shine qur'ani kar ku ce kun yadda da at-taura kun yadda da linjila amma kun bar alqur'ani wannan kuskure ne alhalin musaddiqan lima ma'akum qur'anin ne yana gaskata abin da ke ta hannunku da a ce yazo da wani abu daban da wanda a can at-taura ta zo da tauhidi linjila ta zo da tauhidi to da a ce qur'ani yazo da wani abu daban ba wannan ba sai ku ce ai mu ganin muka ya saba mana mu to musaddiqan lima ma'akum ne yana gaskata abin da ke tare da ku wala takunu awwala kafirin bih kar ku zama ku ne farko wanda ya kafirce masa alhalin ku ne wanda ya kamata ya zama farko mai imani da shi wa'anda Allah ke magana da su Isra'iliyawa a nan kashi uku ne kuma duk suna Madina da Banu Quraiza da Banu Qainuqa da Banu Nadir waɗannan kabilun suna zaman zaman su suka karanta cewa lokaci yayi kusa annabin ƙarshen zamani zai bayyana kuma aka kwatanta madina da dabinnanta aka ce nan ne in an koro shi daga garinsu nan zai zauna suka ce bari mu koma can mu tare da ya taho mu ne farko da zai imani da don haka larabawan yaman da an zaune wurin su ne a banu aus da khazraj sai su ne musu gwalo mu wallahi annabi ya kusa bayyana na ƙarshen zamani kuma in ya zo mu ne mataimakansa kuma duk za mu zo ya ƙi mu karkashe falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi sun san shi sun san alamominsa sun san garin ma dalilin zaman su kenan amma da ya zo sai suka kafirce masa Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin Allah ya ɗebe musu albarka saboda kafircinsu wala tashtaru bi ayati samanan qalila Allah ce kada ku rika sayan ko ku rika sayar da ayoyi na da ƴan kuɗi ƴan kaɗan shi yasa a kowace al'umma wanda ya sayar da iliminsa ko ya sayar da addininsa ya karɓi abin duniya to yayi kamanceceniya da yahudu su ne Allah ya shaidi cewa addinin nasu da saidawa ne addinin musulunci addini ne da za a yi shi don Allah a yi shi don neman yarda Allah a yi shi don a shiga aljanna a yi shi don a ɗaukaka addini shi ne annabi sallallahu alaihi hadisin abu dawud wanda abu hurairah ya rawaito yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba bi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah duk wanda ya koyi karatu ya yi ilimi ya yi malanta yana mai neman wani abin duniya da malantan nan wadda don lahira don addinin Allah ake malantar manzo Allah ce ba zai shaki kanshi aljanna ba ranar alkiyama saboda haka malamai akwai hatsari mai yawa sai an yi ta kokarin tarbiyatun nafs da taskiyatun ruh da tatminul qalb zuciyar nan sai an yi tarainiya da ita a tilasta mata yi don Allah karkace to aini zuciyar tawa ba ta da kyau ta kowa ma ba ta da kyau gyara ne yake akwai magabata da dama da suke cewa talabna al-ilma li ghayrillah fa aba an yakuna illa lillah asali ba da manufa mai kyau muka yi karatu ba amma karatu sai ya koya mana muka gyara manufar muka yi niyya ta kwarai zaka ana iya gyara niyya kuma tilasta kanka zaka yi niyyar ka ta gyaru ta zama don Allah duk abin da kaga zaka yi shi ba don Allah ba sai ka yi maza maza ka canza ko ka canza aiki ko ka canza niyya amma kar ka bari shi ya ruɗe ka za ka yi sadaka sai ka ce kai bari dai in fasa don na fahimci zuciyar nan to ba ta da kyau a'a ka tilasta zuciyar ka gyaruwa kuma ka yi sadakar ko kuma ka ce mata labudda zan yi sadakar amma ba zan yi ta a nan inda kike so ba domin nan so kike a faɗi ga lasifika so kika a jiga bishin fm a jiga manara a jiga sunna tv to ba zan bayar a nan ba sai ka dukunkule sai ka samu wani wanda baka sani ba ka ce do Allah kai gidan wane ko ka sallama da daddare ka rufe fuskarka mutu fito ka ce an shi menene ce a sadaka ce aka ce in baka to wane ne kai suka ce inda ina son ka san ko nan da na kware fuskata shekaran jiya wani babban mutum a babban malami a a wata jiha a Kebbi ya ga min wani ya sallama mai cikin dare kuma bai san shi ba kuma ya dauka naira miliyan 30 ya bashi ce don Allah a raba mu mutane ne ce ta shawara ta gare ka ka rubuta sunayensu interest ne da akan namba kuma kowa ya sa hannu ga abin da ya karɓa don tun da ka taimaka sau an wuce wancan zamanin na da da mahiyawa don Allah ake yi ko ana iya waiwayo ka daga baya ce na miliyan talatin da an ka baka sai ce to na gode da ga shawara ta yi ki kowa kan ba dubu ɗari biyar ko ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku in ha akwai da zaka miliyan ya sa hannu da haka mutumin nan ko dawo maka ya ce don Allah gan suka ce to wallahi ko dama ina son ganin ka wannan aikin da ka sani ka ga gashi da an kai in ci kuma ka dauki miliyan guda babu laifi kai ce ba dai kai eh kwarai ya rubuta ni wani na dau miliyan guda a laifi ne an baka miliyan talatin karban ka dau guda na dai kokari ne da ni ce dau miliyan guda ai ni ne aza shi ga wannan hanya ni abin da ya bani shawa cewa bai san mutumin ba yake bai san shi ba sam uku a ni ko ni ban dauka uku sun yawa amma da cewa yayi ga sunan na baka zan yi abin da naga dama eh in ina son canjin mota zan canza ina so sake fentin gida zan fenti zan gyara masallaci zan yi sadaka to amma in dai ce a ba jama'a to miliyan 30 ka in ka dauke da miliyan guda ka zure tunda akwai talakawa da yawa wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku sayar da ayoyi na ku karbi yan kudi kadan don haka ba cewa akai kada kudi su shigo hannun malami ba amma ya san ta wace hanya za su shigo yadda ake ba yan siyasa cin hanci ana ba malamai cin hanci haka malami ya san menene zai shigo hannunsa kuma ta wace hanya zai shigo hannunsa mu kuma talaka mu daina kallon cewa malami bai da haƙƙi ga dukiyar al'umma da ɗai malamai ana ba su cikin rabon hukuma in ana tsayar da musulunci malami mai karantar da mutane to yana cikin sahun farko na masu albashi ga ƙasa ta yi ta ɗauro ma ya fi wani mai mulki albashi yanzu a sakkwato ya kamata ce shek muhammadu isa talatan mafara da irin karantar da mutane da yake dare da rana da malam bello na malam boy da dr sani abdullahi jos da ire-irensu a ce suna da albashi irin na gwamna ba lahi ba ne ba lahi ba ne a bashi mota a bashi gida a ɗauke masa medicine magani da shi da iyalan shi kun gane ba laifi ba ne a zamanin daular banu umayya malamai listin ɗinsu ake gari gari kuma dukiya ake kai musu amma da yake galibi malamai na Allah ne a lokacin in ka dawo bayan wata guda sai ce wallahi babu abin kaɗan tafi sai an samu ya yi da su sai ya rabe mu mutane ya rabe mu bayan Allah akwai malamin da aka kama dirhami dubu goma amma a ƙarshen yinin yana neman auren riga bai da ita bai saya ba kuma ya rabe kuɗin na faɗa muku na na isha ita masu sai na umar tura mata kuma tana azumin nafila a ran nan amma da aka zo buɗin baki ta ce bayanai ki dama gumba ta ce babu ta sai ce to kika yi magana ɗazu mu ɗan cire sule a siyo ga kuɗin duk mun rabe so malamai da ɗai su ne iyayen al'umma su ne jagoran al'umma zaka suna da haƙƙi cikin dukiyar ƙasa suna da haƙƙi cikin dukiyar jama'a sannan kuma su ne sila wasu tsakanin wato hukuma da mutane babu laifi idan an kyautata musu amma kamar yadda nake malamai su kula akwai abin da shi cin hanci abin nan ne da bahaushe ke cewa in baki ya ci dole ne ido su ji kunya ko kuma wanda ya mika hannu bai miƙe kafa to idan malami ya fahimci wannan babin ne aka bashi to kada ya karba wa iyaya fattaqun Allah ya ce to ni kadai ku ji tsoro na kar ku ji tsoron kowa in ba ni ba kuma wannan jin tsoron Allah shine zai taimaka muku ku cika alƙawarin da kuka yi ma Allah shi ku ya cika muku na wala talbisul haqqa bil batil ka karanta wannan ko wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun Allah ce kar ku cakuɗa gaskiya da ƙarya wannan wani salo ne da banu Isra'ila suke yi a ɗebo gaskiya guda bakwai a samu ƙarya guda goma sha uku haɗa su zama ashirin sai a cakuɗa su sai a markaɗe su sai a dunƙule su zan abu guda in an tashi sai a nuna maka gefen gaskiyar in ko za a aikata sai a nuna sai a yi amfani da gefen ƙarya wala talbisul haqqa bil batil kar ku cuɗanya gaskiya da ƙarya ku rarraba su kullum gaskiya ta fito fes ƙarya ita ko ta fito muraran yadda take a santa to inda matsalar take kuma wa taktubul haqqa in kun yaka sai ku rika boye gaskiya wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani lokacin idan quraishawa suka buƙaci fatawa sai su tambayi yahudawa sai ai ku kuke da karatu ku faɗa mana tsakanin ku da Allah da addinin Muhammadu da namu addini wane yafi sun san gaskiyar nan ba ba sani sun san annabi sun san sunansa sun sunan iyayensa sun san garin da zai hijira sun san sadda za a aiko shi sun san littafin da za a bai sun san da awar da zai zo da ita garin ma na madina sun san shi amma sai su ce musu a'a ina za a haɗa addininku da nashi ya addininku ya fi nashi sai su kawo wasu shibuhohi da za su haƙurin sha su ji ce e lalle ka ba ku kuke da ɗakin Ka'aba ba ba ku ne jikokin Ibrahim ba ba ku ne kuke dawazi ba ba kuna girmama ɗakin Allah ba ba Allah ya ku a gari mai albarka ba mai aminci ba sai su haɗa gaskiya da ƙarya su ɓoye gaskiya kuma suna sane shi yasa Allah ya ce musu al-maghdubu alaihi wa qimu salata sannan ku tsayar da sallah wa atu zakata ku bada zakawar ka umar raki'in ku yi sallah tare da masallata malamai sun ce wanda yana cikin hujjojin wajibcin sallar jami'i don Allah baya son mu yi sallah daidai ku warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu yin sa saboda haka duk sallan farilla a je masallaci ai wannan kuma babu ne mai fadi أتأمرون الناس بالبر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر shin daidai ne ku rika umarnin mutane da yin da'a yin abin kwarai yin alheri wa tansauna anfusakum ku manta kawunanku wa antum tasluna alkitab alhalin kuna karanta littafi ku ga abin da daidai afala taqilun ba ku hankalta ashe rashin hankali ne mutum ya dora mutane bisa ga hanyar alheri shi ya kauce wa ghayru taqiyin ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi wa tabibu maridu ba kada tsoron Allah kuma kullun ce mutane kake su ji tsoron Allah sannan ba ka da lafiya ga magani kana cewa mutane su zo su ansa su sha amma kai ka kasa shan maganin ka warki wasafta tuqa hatta ka annaka zo tuqa wa rihul khataya min san min siyabika tasqa kullun ce ma mutane kake yi su ji tsoron Allah kai ko doyin zunubi yana nan tafsir wajibai ne guda biyu ka gyara kanka sannan ka gyara mutane amma na farkon shi ne asas shi ya kamata a fara da shi ka gyara kanka sannan ka gyara mutane na manta ban zo da tafsirin Sheikh Usaimin ba na so in karanta magana dai akan wannan yana da magana mai kyau a wannan ita kuma amfaninta don wanda zai ce to wallahi ni kam ba ni iya wa'azi saboda ni kaina ban yi ma kaina wa'azi ba a'a wajibai guda biyu ne ka yi ma kanka wa'azi kai musu kun ba ku sauna ba wani lokaci yi ma mutane wa'azi ya fi kai matuƙa ga yi ma kanka. Kun ganni nan na sha yin hudu ba wallahi kai na rike dubi da ita, kuma ta amfane ni. Ina faɗin ya ku bayan Allah, amma zuciyata tana karɓa. Ai, ba so ɗaya ba na faɗa muku, hudubar da na yi kada ka yi fushi don ni an jarabce da da fushi. A nan na yi ta, tun marigayi maya na Buhari yana da rai. shekara ya kai sha biyar yanzu kila tun wannan lokaci duk fushi ya taso min sai na tuna wata gaba cikin cikin hudubar so cewa ni ina laifi ba zai mutane wazi ba kuma ba hujja bane yi musu gargadin ma zai karasa ka dawo kana ji tsorto ai ne na ce kar su don me kuma zan yi so kai kokari ka hada duka biyu ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idan tahat anhu fa anta hakimu ko فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم كفارة da kanka sannan ka karantar da mutane wannan zai sa sai tasiri a kansu an ce ba al-Hasan al-Basri bayi sun yawa ga garin nan don Allah kai wa'azi a ɗiyauta bayi sai ce to insha Allah zan yi jum'a ɗaya jum'a biyu jum'a uku jum'a bakwai suka suka ce a karama kallon har yanzu ba kai wa'azi ne ce ku dan saurara ran nan ko da ya tashi ran juma'a yayi wa'azi babu gidan da ba ɗewa ta bawa ba suka ce to a karba kallahu ka san wa'azinka da tasiri haka shine bai kai ba yace da nayi wancan karon da mutane ba za su yi ba yace lokacin ba ni da kuɗi yanzu na samu yin kuɗi sai na sayi bayi guda uku na ɗewa ta su sannan na ce ku ku yi ibda bi nafsika shi yasa ku ga in nace ku kawo kuɗi wa ke fara azawa nike fara azawa shi a gaskiyar magana أما هو غير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض بيداتي تدعك وانا يتتداور أن باك وإن نمشي أبي كتا وما أريد أن, أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ban taba hana ku abu ni ce ni zan yi ba kuma ce ku abu ni ni ki ba so mai da'awa kullum abin da ake so ya zama shine model ga mutane da shi ake koyi da kuma shi wato mut- shi mutane ke kallo su tuna Allah su ga abin da ya dace su yi Allah ka ba mu iko aikata abin da muke karantawa ka sa mu ji tsoronka cikin abin da ka umarce mu Eh, da yake yau eh, wannan majalisi ya yi babban bako eh, wakilin shugaba abdullahi balalau a ramadana na wannan shekara a sokoto sheik abubakar abdulsalam baban gwale ya kawo mana ziyara duk da ya zo makare ya karamkala mun so ka zo da wuri don kaɗan ji karatun ka yi gyara sannan kuma mu baka dama ka yi naka karatu to sai ka zo ƙarshe-ƙarshe zan ƙara amfani da wannan dama in yaba ma 'yan uwa bisa ga alherin da kuka yi ta watsowa don bayan Allah kuma ina tabbatar muku wallahi gidaje da yawa sun shiga cikin farin ciki akan wannan alheri da kuka bayar musamman gidajen da ke da alaƙa da da'awa wasu wallahi na manta da su sam sai wannan yanayi kawai sai in ga mace a gidana ai ni ne matar marigayiwa ne kuma yana da 'ya'ya kaza in ce alhamdulillah daban ku muke nema wasu kuma an tuna min wasu an kamin list din su kudazu an kamin list din wasu marayu 33 wanda duk muna da alaka da su kuma alhamdulillah duk mun taimake su mun sallame su cikin abin da kuka bayar wani babban mutum a jihar Katsina yayi min text da sahi in tura masa account shi ga al'ada bai bada kaɗan. muna jiran zuwa gobe zamu ji abin da zai turo insha Allah shi ma galibi yakan bayar domin marayu amma yakan iyakance da kansa ya ce ko marayu ko gajiyayyu ko lokacin ya ce a ba malamai shi dai ya san duk abin da ya ce dai gobe za mu sanar da ku kuma za mu raba in Allah ya so amma yanzu haka asusunmu yana da sauran nauyi kuma ba mu rufe ba muna ci gaba da karɓa an kawo kayan abinci an kawo tufafi kuma alhamdulillah duka suna nan suna isa ko ɗazu mun tura buhu talatin na shinkafa wani guri mun tura buhu goma wani wuri mun tura buhu ashirin wani wuri don haka ba rufiya muka yi ba amma dai alhamdulillah suna nan ana samu kuma ana bayarwa na yi maganar takaful kun sani mun buɗe asusun takaful tun 2017 haka ne ko ba haka ba to akwai wani bawan Allah ana cin shi kamaluddin bala ya aiki da rima bezin a nan sokoto mutumin katsina ne ba mu ji labarin rasuwarsa ba ya rasu november 2024 wata biyar kenan yanzu ko ya bar mata ɗaya da 'ya'ya biyar mun diba rekod ɗinmu shekarar 2017 daman duk wata dubu ɗaya ke sawa ya sa naira dubu takwas 2018 ya sa naira dubu shida 2019 ya sa naira dubu goma sha biyu 2020 ya sa naira dubu biyar 2021 bai sa ko sisi ba 2022 ya sa januwari ya sa february to daga nan sai koma katsina kuma bai ci gaba da biya ba amma matarsa ta ga receipt din nan ta dauko ta kira waya ina baba Sidi Buhari baba Sidi ga baba Sidi Buhari ne shine chairman na takaful ta yi magana da shi ta turo mai receipt receipt to mun duba bai cika sharuɗan da muke bukata ba saboda ya shekara uku bai zuba komai amma kuma mun kalli wannan gudunwa da kokari duk duka abin da ya ta- ya bayar naira dubu talatin da uku akalla ya shiga cikin rekod ɗin takafur Allah ya gafarta masa don haka asusun sahaba wannan da muke tarawa ya tura ma iyalansa kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin sannan a asusun takaful mun ciro su dubu ɗari biyu da hamsin mun tura sannan kuma insha Allah za mu ci gaba da bibiyar karatun ‘ya'yanmu game ake ciki domin shi takaful asali an yi shi ne don mu bibiyi marayunmu bayan mutuwanmu wanda duk Allah ya karɓa cikin yanzu haka akwai gida guda da muna da yaro shidda gaba ɗaya muke ɗauke da karatunsu suturarsu abincinsu duk da sabulun wankansu gida guda saboda mai gidan cikin takafuliki kuma naira dubu yake bayarwa a wata wadda haka muna ƙara kiran ku baba sai da a ƙara fito da bayanin takaful da tsare-tsaren shi ku shiga cikin wannan tsari tsari ne mai kyau kuma wanda ya daidai da tsarin shari'a musulunci ni ina bayarwa amma ina roƙon Allah ya sa ba zan ci moriyarsu ba amma duk wanda ta kama zai ci muna da su da dama suna nan wayanda zaka suna benefitin daga asusun takaful kuma kudin da ake tarawa ana juya su zaka akwai wasu miliyoyi da muka bayar ana sana'a haka ne baba sidi ko eh kuma kun san membobin takaful din nan membobi ne amintattu ƙwararru masana sun san yadda ake tafi da abubuwa sannan ba su da allowance don Allah kawai suke wannan aiki ba su da allowance ko sisi har office mun taɓa ba su a markazin nur amma ba mu caji ko sisi ga da office ba mun ba da ma'aikaci mun biya ma'aikaci amma ba daga cikin asusun ta kafa so a yi ƙoƙari a abin nan ɗin a yi ƙoƙari a kiyaye wannan a karɓar kallahu ɗan mintunan da suka rage mana sai ka sanya albarka cikin wannan majalisi za ka iya samun kan minti shida zuwa bakwai ko takwas ko za ka dawo daga nan a kawo ka dawo da wani
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da yake baba na umarni ya bani ba zan ki ba dole sai sai na sadar da umarnin da malam ya bani. Tunda al-aslu fil amri yufidul wujub. Idza jaa min man alak. To ina fatan Allah ya saka wa babanmu da alkhairi kuma ubangiji ya ƙara sanya masa ikhlasi ya kuma karfafe shi duniya da lahira. wallahi ba don malam ya ce in ce wani abu ba ban san akwai wani abu da malam zai faɗa kuma ni in ƙara cewa wani abu ba gaskiya to amma tunda ya umarce ni wajibi ne in binciki wani abu ko yaya komai kankantar sa na fara bibiyar karatun tun na gida har na taho hanya wani dan uzuri ne ya tsaye da ni saboda shirye-shiryen tafiya da malam yake magana akan ya kamata a ce in so samu ne da malamai suna da wani abu na musamman daga baitulmal ballantana ma kuma a ce daga wajen mutanen da Allah subhanahu wataala ya wadata kuma suka zama su ma jagorori ne a cikin al'umma da arzikin da Allah ya ba su wannan haka ake tun daga lokacin sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi bayan daular musulunci ta zauna an samu kuɗi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne kawai malamin al'umma a lokacin sai na abubakar an ƙarasa ɗora mutane akan tafarki annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sai na umar aka fara sanya abubuwa gwamnati ta fara ɗaukar seti na jagorancin mutane wanda ba a yi musu wahayi ya zama aiki da wahayi yakan kama da fahimtar wahayin sosai daga lokacin sai na umar to haka har zuwa lokutan da aka tabbatar da ka'idoji na ilimi suka zama ka'idoji Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam Allah ya ji kansa da rahama ya rasu shekara ta 220 wanda ɗaya daga cikin manyan malaman duniya ne wanda Ishaq ibn Rahuya yake cewa gaskiya Allah yana son gaskiya kuma gaskiya ita ya kamata a faɗa Abu Ubaid a'lamu minni wa min ash-Shafi'i wa min Ahmad ibn Hanbal ya Allah yace Abu Ubaid ya fi ni ilimi ya fi Ahmad ya fi Shafi'i kowa ya san waɗannan manyan malaman to talaka ne yana rayuwa a marwa yana yin rayuwa irin ta almajirai to a lokacin sai tahir ibn husayn amir khurasan kuma al-mujahid al-kabir kamar yadda zahabi ya tarjama sa a cikin siyaru alamin nubala sai hanya ta kawo shi zai tafi jihadi sai ya da zango a garin marwa to malami ne kuma khatibun mufawwa kamar yadda zahabi ya sifanta shi a cikin siyar to sai ce ba zai bacci ba a samu masa malamin da za su yi hirar dare jihadi za a tafi amma kuma ana buƙatar wanda za a tattauna matsaloli na ilimi suka ce to gaskiya mu anan sai dai malamin da yake koyar da yaran mu makarantar allo saboda ba san kimarsa ba a ƙauye yake to sai aka aka izo masa an yi hausar sakwata aka izo masa malam alƙasim ibn sallam suka zauna suka shiga fannin Qur'ani sai ji tunda yake a rayuwarsa bai taba karantawa ko ya ji da kunnansa wanda ya kai shi kwari a ilimin Qur'ani ba kowa ya sa Al-Qasim bin Sallam a Qur'ani hujja ne sannan aka zo batun riwaya anan ma ji tunda yake a rayuwarsa bai taba jin mutum irin sa ba aka zo fannin lugha aka zo fannin aqida ko ina sai ya ga shi wannan mutumin kurewa ne washe gari sai ya tattara manya-manyan marwa gaba ɗayan su ya rufe su da faɗa ya ce yanzu kuna da malami irin wannan amma ba mu sani ba inda muke kai can kutur da abin da kuka aikata sai ya ce to yanzu jihadi za mu tafi ba za mu tafi da kai ba saboda ba mu san yadda za ta kaya ba sai ya ɗauko dubu goma ashartu alam kamar yanzu a ce ka ɗau miliyan ɗari ka ba mutum ke sa ba sa cewa dirham ko dinar saboda kuɗin suna da yawa maƙudan kuɗi a ce kawai sarki zai huce ko gwamna zai huce ko shugaba ce to ga wannan miliyan ɗari ce a ɗan duba a yi wani abu da ita kafin mu je mu dawo in mun da za mu ga me za mu maka ya tafi jihadin Allah ya masa fatahi ya samu nasara kan ya dawo shi Abu Ubad ya gama littafin sa Gharibul Hadith wanda yayi wata gwaninta da ba a taɓa yin irinta ba duk wani abin da ya shafi ahadith na sifat bai fassara su bai ce saboda wannan mahallu hal wahai walaysa ra'ay Allahu akbar to da Tahir ibn Hussein ya zo ya bashi littafin ya juya ya gani yace barinka a ƙauye zinubi ne ya salam saboda haka tattara ina ka ina ka ya tattara ina sa ina sa ya mai da shi Khurasan headquarter kuma ya sa masa wannan dubu goma yana bashi duk wata sanadiyar arzikin da ya samu kenan shi Al-Qasim ibn Sallam Abu Ubaid Allah ya ji kansa da rahama wanda kuma wannan arzikin ya taka rawa sosai wajen ƙara bunƙasar ilimin kowa ya san Imam Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab lokacin da yake Hijaz malam bukhari eh malamin malamin Malik no eh malamin Malik wanda shi kadai gayya wa qala Malik rawa az-Zuhri 90 fardan kulluha qawi ba taba wannan a hadisi ba sai shi Zuhri ya rasu 124 ala ala sahih Allah ya ji kansa da rahama da matsi ya dan shiga matsi na rayuwa sai ya tattara inasa inasa sai ya tafi Sham Darul Khilafa to da ya tashi sai tafi masallaci sai je ya samu ɗaliban Qabisa ibn Zu'aib shi kuma Qabisa a lokacin shike mazaunin kaman wazirin Abdul Malik ibn Marwan al-Khalifatul Amawi to da ya je sai almajiran suka tambaye suka ce kaifa daga ina yace daga Madina nake ya sunanka Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab az-Zuhri al-Qurashi yace nasaba mai daraja ka haddace Qur'ani yace eh kana da masaniya akan mas'alar ummu walad idan mai ita ya mutu game da raban gadon ta yace kwarai sai suka ce to rike malamin mu an bashi cigiya Amirul Mu'minin yana so a nemo masa asar akan mas'alar an rasa sai ga kabisa ya zo yana zuwa suka introducing zuhuri ya ji daɗi ya yi munna ya farin ciki ya masa tambaya ya ce kana da bayani akan matsalar ya ce ce to ka jira gobe mu tafi wajen amirul mumini to ya ja shi suka tafi wurin abdulmalik ibn marwan suka je suka tarar da shi da mushaf babba yana karatu fa amara bil mushafi fa rufi ya ce ga malamai sun zo a aje qur'anin aka gaisa ya ce me ke tafe da ku ya gabatar da zuhuri da ya gabatar da zuhuri sai ya ce masa ka haddace Qur'ani yace eh kana da masaniya akan rabon gado yace eh me zaka ce mutumin da ya mutu ya bar matarsa da mahaifiyarsa da mahaifinsa sai zuhuri ya mata rabo normal rabo ba irin rabo na mas'ala umariya ba to dake shi ma malami ne na yankan shakku sai ce to kai daidai amma ba haka ake raba ba sai ya gyara masa sai ce kana daga ina yace daga Madina yace ina Sa'idu yace yana lafiya ina wane duk ya tambayi manya-manyan abokansa saboda shi ma Abdul Malik babban malami ne shi ne amirul mu'minin to sai ya ce masa kana da wani abu game da abin da ya shafi mas'alar ummu walad ya ce eh ce haddasani sa'id sai ce tsaya yana ina qala haddasani wa duk malamin da ya faɗa shi kuma abokinsa sai da ya gama ya kawo masa asar din to sai zuhuri ya dan yi ci da zuci saboda kyakkyawan zaton da yake da shi cewa manya suna girmama malamai sai yaga kamar za a tafi ba a ce masa gobe ba sai ce to amir idan amirul mu'minin ya ga zai sadar da zumunci na ina da bukata ya dauka kai ce wani irin mutum ne kai ya kalli zu'aib ya ce haka ka zo min da wani mutum mai tambayar mutane bace min daga gani to sai zuhuri ya ji kunya ya ji ba daɗi shi kuma kama Abdul Malik yana ganin girmansa da yadda yake alal jadda ai ba sai an tambaye shi ba irin wannan ta da cewa kuma ba karare ya fito ya tambaye shi ba to bayan sun fita sai kabisa ya kira zuhuri kaga yadda malaman ma suka san darajar malamai ya dauko riguna masu kyau ya bashi ya dauko kuɗi ya bashi yace kai gaggawa da ka sani ai da ni ka gaya wa gaya za ai yace amma ka je zan neme ka bayan an kwambi sai ya kira shi yace mu sake tafiya suna zuwa suka je gaban Abdul Malik sai ya hana Zuhuri magana shi sai ya magana yace wannan kuna da dangantaka da shi kaza da kaza yayi masa bayani na falalarsa sai Abdul Malik ya girgiza kai sai yace to ina kake so a kai maka albashinka a mayar da shi Madina ko a bar shi a Darul Khilafa to kai ka sa ce da ka dauka a state government da ka dauka a federal government sai ce ina so a bar shi a cikin diwanu amirul mu'minin sai ce to a sa masa asalin arzikin zuhuri kenan har ya mutu a cikin arziki yake kuma kamar yadda malam ya faɗa bai taba zakka ba ta taba hawa kansa ba saboda idan aka jinka masa kuɗin kafin wata ya zagayo kuma ya rabar ya sanya su a cikin hidimar al'amuransa wannan kaɗan daga cikin abin da ya kamata mu ƙara sani na nassi ko kuma in ce na na dalili wanda yake nuna maka cewa magabata a baya sun kula da malamai wannan shi ba malaman dama suka yi abin da mu kuma har yanzu yake amfana Allah ya ba mu ikon wa'azantuwa ya kuma ba mu ikon dabbakawa shi ko malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya shiga cikin al'amuransa Allah ya sanya masa ikhlasi da mu da shi gaba ɗaya Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya maida mana malam gida lafiya Allah ya bashi ladar wannan jihadi na karantarwa da yayi Allah ya kiyaye shi a gabansa da bayansa ya sa ya tarar da iyalansa cikin amincin Allah a isar da gaisuwar mutanen Sokoto zuwa Kanawan Dabo baki daya insha Allah wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik